بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوة عشرين دقيقة ga watan Rabi'ul Thani 1426 wanda daidai da hudu ga watan oktoba 2024 miladiya a wannan majalisi namu na duk ranar alhamis da muke karatu cikin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna nan a wata sati mun shiga cikin babi na babu ma ja a filistis qa'ibil anwa'i babi da ke magana akan wato danganta ma taurari da ake yi ruwan sama za mu karasa dan abin da ya mana saura a wannan babi saboda mutuna ba juna a wannan babi da muke ciki yana magana kan wato abinda larabawan jahiliya ke yi ne na danganta ma taurari cewa su suke ruwan sama idan sun samu ruwan sama sai tawaro kaza ne ruwan sama din akwai yadda suke suke faɗa cewa akwai tawaro kaza lokacin shi dole kawai shi ke yi ruwa to yin wannan wani wato wani an sami mahazuri guda biyu mahaguri na farko shine wato ta yanda ko da ma wannan abin ubangiji ya sanya shi mai sababi to sai zama da sun daina kallon sababin sun daina kallon wanda ya koro sababin sun daga kallon sababin baki da shi kuma mutum dan adam ya tsaya ba sababi kadai ya samu ta yin zuciya da wannan sababin to wannan wani lokaci yakan kai shi zuwa ga shirka karami ko babba saboda yana kore mishi tawakkali to sannan kuma bahaguri na biyu da suka fada a cikinsa shi ne yadda ubangiji bai sanya waɗannan abubuwa suke yi sama ba akwai abin da ke yi sama amma dai lokaci ne ubangiji ya alaƙanta taurarin nan da lokacin ruwan sama amma ba wai suke yi sama ba to shi ma wanda kuma ba daidai ba ne mutum ya rika ganin cewa wani abin da ubangiji bai sanya taɓa sababi ba kamar ya ce shi ya fahimci cewa duk yayin da ya biyo hanya kaza yana yin kuɗi to kaga ubangiji bai sanya maka wannan hanyar a matsayin wanda ne za ka samu kuɗi ba sabanin wanda yake cewa shi ya fahimci duk in yayin da in ya fito da sassafe ya yi sammako ya kakasa kayan shi yana ganin alheri saboda dama duk wanda ya yi sammako ya yi kaza ya kaza ya samu alheri kaga wannan akwai sababi da ya rika kuma ubangiji ya sanya wanda ya zo da ya gaggawa ya sammako akwai wanda yakan zama shi sila da samun arziki sabanin ka ce idan ka bi wani hanya kawai hanya ka shi kawo maka arziki wannan babu alaka to shi ma su ma larabawa yayin da suke cewa tauraron nan shi ke yi ruwan saman to babu dalili babu wani alaka da ke tsakani shi sa malamai suke cewa wannan abun ba daidai bane inda suna yin nisbatu waqt wato dangantawa suke da lokaci su ce lokacin da ubangiji fasali fasali da yayi na shekara to lokacin da ake samun ruwan sama shine lokacin tawaro kaza to wannan inda wannan suka yi to wannan ma sai a ce babu daidai saboda ai wani abu da yake an san ubangiji ya ya ya ginda ya wato tsare tsaren sa ne saboda yanzu idan misali ana maganan watanni da ake ciki magana na mu da muke yin magana August a in ana magana August kana kana danganta ma August saboda lokaci ne wannan to duk da wasu daga cikin malamai suna ganin shi ma wani a tsarkake baki to amma wannan ba shine shi wannan babu yake magana akai ba a ka rika ganin cewa shi magana August din ita August ita ke ruwa da an yi magana cewa fa ruwa marka marka suka ce ba dole ba ai August ake wato August ke yi kenan kaga wannan shine wato ake magana a malam ya kulla babi saboda wannan ya kawo hadisin walistis qaw bin najum hadisin abu malik al-ash'ari ya kuma kawo hadisi na zaid ibn khalid al-juhani daga yace sallala na rasulullahi salatu subhi mazala ya musalla sallan asuba a inda aka yi hudaybiya sai suka tashi mazala yace kusa abu da ubangiji bai fada ubangiji ya ce bayina sun waye gari a cikin su akwai wanda ya imani da ni a cikin kuma akwai wanda ya kafirce mu nan ana maganar kafirci karami to sahabban nan babu babu a cikin wanda zaka ce ayi kwan kafirci babba a abinda suka taso na al'ada ne na jin cewa an samu ruwan sama an samu marka marka suka ce lalle tawaro kaza yayi aiki to irin a ce tarawa kaza ya aiki kaga wannan ba ga inda mu ma za ka ji wani lokaci in ayi ruwa a ce lalle August suna aiki to wannan shi ne ba daidai ba ya kawata wani lokaci ba ma iya bambanta tsakanin abin guda biyu akwai nisba na waqt dangantaka na lokaci kace yanzu kamar manomi zai ce maka ai a kwana kaza wata uku zai gaya maka ko duk kwana ashirin ashirin zai fasalta maka yadda za a yadda za a samu kaza in aka samu kaza a samu ruwa sama a samu kaza a samu kaza shuka zai yi kaza wanda kaga yana gaya maka yana fasali ne da aka saba shi na ɗabi'a to wannan ba irin shi ake magana ba wannan wani abu ne ubangiji haka ya tsara kayansa amma ka rika jin cewa wannan abun su suke yi ko kuma abin ma ba su da alaka kamar da suke cewa waɗanda taurarin su suke yi ruwa saman to kaga wannan ai ba su da alaka ruwan sama wasu abubuwa ne da ɗin masu kimiyya ne su ce maka ai ga abin da ke faruwa a samu evaporation ai waye ai waye da sauransu abubuwa su su haɗu wanda kaga wani abu ne na kimiyya sai a je a duba a ga yanayin salahiyar magana to amma su a ce kawai tawaru kaza shi ke yin wannan kaga babu alaka wanda su wasu mani na masu ilimin taurarin nan in aka bi ta nasu kaga wannan sai sai abu ya lalace malai ƙara kawo aya wanda aka rawaito daga manzo Allah cewa manzo Allah ya fassara wannan fasara fala uqsim bi waqi'in nujum ayata suratul waqi'a wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil 'alamin afa bi hadha al-hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun wannan aya ta karshe Allah ta'ala yana cewa yana yin rantsuwa bi mawaqi'in nujum mawaƙa'in nujum ko dai ka ce ana maganar ƙur'ani saboda zuwa da yake yi a hankali a hankali mawaƙa'in nujum saboda yana zuwa munajjaman a hankali shine mawaƙa'in nujum zuwa in yau aka sako aya kaza gobe a sako ta aya kaza sai zama ƙur'ani kenan wasu malamai sun ce mawaƙa'in nujum ana maganar shi kanshi wani yin wato mafaɗa wannan taurari din wa innahu laqasamun law ta'lamu azim wannan rantsuwa ne mai wato da kusan dalilin sa ubangiji yana rantsuwa abu ne mai girma innahu laqur'anun karim wannan saboda qur'anin nan ubangiji ya rantsi yace innahu laqur'anun karim wallahi qur'anin nan abu ne mai girma mai karamci fi kitabin maknun yana cikin wato littafi wanda aka aka wato shinge shi la yamassahu ilmu qaharun ba mai taba shi sai mala'iku masu tsarki tanzilun min rabbil alamin saukarwa ne daga ubangijin halittu Allah ta'ala sai yace afa bi hadal hadithi antum mudhinun yanzu da wannan labar qur'anin da ake saukar muku ne kuke mudahana kuke kokarin wato yima yima kafirai gwaninta me ku fito fili kun na cewa kuke imani da shi kuma kuke wasu daga cikin suke nauke nauke wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun kuna sanya sakamakon godewa da zaku yi da arziki da ubangiji ya baku maimakon ku ci gaba da gode ma ubangiji sai ku kuma kuna danganta ma wannan ruwan sama da wannan arzikin zuwa ga tauraro kaza wannan kuma sai ya zama kamar kuna kaita ubangiji kenan shine wata ja'alna lakum annakum tukadzibuna kamar da wannan shine aka rawato magabata sun fasara magana ya gabata to shine malam ya kawo mana aya na fihi masail tafsirin aya na suratul waqi'a sannan kuma ya ambaci mutane guda hudu abubuwa guda hudu da manzo Allah ya faɗa cewa za su dinga wakana cikin wato arabiya na jahiliya su dinga wakana kuma cikin wannan al'umma abu na hudu kuma anna min al-kufri ma la yukhrijum min al-millah malace daga cikin kafirci akwai da baya fitar da mutum daga wato musulunci baki da sai dai na kurzine mishi imanin sa al-khamisatu nabiyar qawlu shi na fadin manzon Allah asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir fadin manzon Allah yana da hikaito abinda Allah ta'ala ya ya fada yace asbaha min ibadi mu'minun wa kafir wato bayina sun waye gari daga ciki akwai wanda ya imani da ni da wanda ya kafirce bisabi nuzulin ni'ima saboda saukar ni'ima da ubangiji yayi dama wani lokaci da dama ta hanya guda biyu ake ake gane ake jarba wato imanin mumuni da lokacin da ni'ima ta sauka wani yayin da samu ni'ima kawai sai zama ya kangare mai wato ubangiji za ga yayin da samu dawla in wato tsakanin ubangiji na sanya mishi gata to ba zai ba shi arziki ba yana ba shi arziki zama wato mai mutunci wani kuma shi yayin da yake da yake da wato abin arziki to zai ci gaba da ibada amma ubangiji na zara wannan arziki shikenan shi sai zama baya gure mu ubangiji saboda haka wannan ya daga cikin dalilai da ke sa bayi suke fadawa cikin hawo ya busani ba as-salisa ana muka tsaya na shida at-tafaqqul lil iman fi hadha al-mawadi' ya kamata wato mutum ya fahimci wani imanin ake magana a wannan bigiri wanda ba ana maganar imani wanda ana maganar al-imanul kamil ba ana maganar wato wani bangare na imani da mutum bai da shi bai da imani ba a'a ana magana cikar imanin mutum shi ne duk yayin da ubangiji ya bashi abu to ya dinga mai shi da abin da ya bashi ba ga ubangiji kar ya rika jin cewa wane da wane yana da tacewa akan wannan abin da ya bashi ko da ko wani abin sababi ne to amma dai ya rika zaman ƙololuwan ganin shi ne ubangiji to balle ma wannan kaga kamar da muka faɗa bai da wani sababi za ga wasu abubuwa da za ga mutane suna ɗan canfawa suna ganin kamar sila ne kuma alhali ma ba masila bane to wannan ba masila bane wani kaga ai min ba ga ulama ce babu wato ya kuzo da babin tauhidi as-sabi'a na bakwai at-tafaqqul lil kufri fi hadha al-mawdi' kuma mutun ya fahimci wani kafirci ake magana shi ma a wannan bigira at-thabina na takwas at-tafaqqul li qawlihi laqad sadaqa lahu kaza wa kaza mutun ya fahimci fadin manzo Allah da yace laqad sadaqa nau'u kaza wa kaza yana hikato maganar waɗannan su mutanen nasa da suke cewa lalle tawaro kaza yayi gaskiya tawaro kaza yayi gaskiya wato ruwan sama suka samu suka ce sai wasu daga suka ce tawaro yayi gaskiya eh kamar yadda wanda mazu zaka sai ana maganar ruwan sama ya sako sai lalle August yayi aiki August tayi aiki eh watan August yayi aiki to kaga wannan ba ba daidai ne ba kamar ba ila waje da kace laqad sadaqa nau'u kaza ya inda wata shi ya aikin kenan alhali kuma wakas ba yi ba shi ya wannan aikin ba ba su da wani alaka kawai alaka su ne alaka ta lokaci amma ba alaka ne ta wato cewa shi ya aikin ba التاسعة نترى إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها wato ya kamata wato malami wato halaccin cewa malami zai iya fitar da mas'ala ga wato ɗalibinsa ta hanyar tambayarsa bil istifhami anha ta hanyar tambaya liƙauli saboda faɗin mazala ta diruna ma za ƙala rabbukum wanda kuma ta'ala wajen babu kusa hanya ce ta ta sami ilimi ƙwarai da gaske in ana sanar da nan yara sariya ilimi to a kawo su'al wajen babu kamar da shi abin kawai meye man rabbuka rabiyallahu to kaga za a yaro zai rike shi ne malam ce ikhrajul alimil muta'allimil mas'ala bil istifhabi anha malami ya fitar da mas'ala ga ɗalibi ta hanyar tambaya al'ashira na wato goma wa'idun na'iha narko da aka yi maju wacce take wato kwakwazo lokacin da aka yi mutuwa wannan saboda an faɗi an wato keɓance mata saboda su suka fi yi amma hanta namijin shi ma ya zama kawai wane wane shi ya mutu ya dinga kwakwazo yana cima yana waye yana kaza duk wannan kaga akwai narko ubangiji zai yi mishi narko a matsala na cewa annai hafi idan lam tabu qabla mautiha tuqamu yawm alqiyamati wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab duk wanda wato ya zama yana yin irin wannan wato rashin rashin wato dauriya wa an mushi mutuwa ya rika mita yana kwakwazo yana kiran wato hasanat kyawun abubuwa na mamacinsa yana fada yana cewa shi yanzu ya bani Allah ce yanzu zai mushi kaza kudi da yake samu kaza duk wata aka mushi kaza yanzu zai mushi sai je titima kasa ya kuma kashi da bango to in mutum bai tuba da wannan ba in yayi shi ma ya mutu to ubangiji zai tayar da shi ne a wato za a mushi tufa da wato narkakken kwalta tafasashen kwalta ko kuma dalma za a dinga tsiraya mushi a jiki sannan kuma wato jikin shi zai tashi akwai wato kurarraji na kanzuwa da sauransu ga wannan kurajen sannan kuma ana sa masa wannan wannan wato azaba kan azaba Allah ya tsare mu wannan shine karshen masail da malam ya ya kulla mana a wannan babi wanda ya kulla saboda ya nuna cewa idan mutum ya dinga danganta ma ubangiji ni'imomin da ya masa to wannan mutukar tauhidin sa ne in kuma ya rika danganta ma wani ubangiji ni'imar da ubangiji ya masa to wannan kurze tauhidi yake yi yanzu shi ne malam ya gama mana wannan babi zai shiga kuma wani babi daban babi da ke nuna magana kan wato ibada ta soyayya kakan wani bai fahimtar in an ce soyayya iri-iri ce akwai soyayya ta bautan Allah da ba a yi ba kowa sai ubangiji irin wani soyayya to shine zama da zai mana magana a nan idan aka yi ma ubangiji an yi shirka tana iya zama musharaka a wasu lokuta tana iya zama kuma khasatu lillahi ta'ala malai ce babu qaulin lahi ta'ala babu qaulin lahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah al-aya وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما لا سيبون إيه دولنا آيوي شبابي لكي مغنى أكم فدن الله تعالى ومن الناس ana samu daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wanda yake rikan ababan tarayya wanda ba ubangiji ba yuhibbunahum ka hubbillah ba za ka samu ire-iren waɗannan mutane da suke rike ababen tarayya suna son su ba yanda ba wato suna son su tamkar yadda suke son ubangiji wannan malamai akwai fasa da malamai ke yi ma wannan yuhibbunahum ka hubbillah wasu daga cikin malamai suka ce yuhibbunahum ka hubbillah shine wato suna son su kamar yadda mummune ke son ubangiji wannan shi fasara farko wanda a cikin kusa kuma wannan shi rauni ba zai yi a ce wai yadda mu muke san Allah ta'ala ba su ma kuma kace kafirai aka suke san kuma kansu wannan ba zai yi ba ibn tamiya ya ce wannan ayi magana ce ma ana nema bata ba bata ba to asalin hakikan ne ubangiji san yayi kawo wannan razanin eh sai ya ce bai da wannan maganar ba magana ta biyu shine yuhibbunahum ka hubbillah suna san wato ababen bautan su kamar yadda suke yin yayin soyayya da suke san ubangiji wato yadda suke san ubangiji soyayya ta bauta to haka suke san suke san waɗannan ababen tarayya nasu irin wannan soyayya su ba me ya soyayya ta bauta soyayya iri iri ce akwai soyayya da ba ta bauta ba akwai mahabba tabi'iyya kawai soyayya gaban jini ji ba wuce kawai aka kaji kawai jinin ka hada wani kana san sa kamar wato mutum ya je na san ruwa ruwa zai sha wannan soyayya ce tabi'iyya ko ya ko ya so sai ya so wannan ruwa saboda dole ubangiji ya gina rayuwarsa da wannan ruwa din to wannan shine mahabba tabi'iyya yaje ya sai ya ci abinci to wannan ko ya ki ko ya dole ya so abinci eh dole in ya ga abinci to yaje yana san sa in ya je ya yi kashi mai dadi ya ji kuma wato me shi ya tsinke wannan dole ne wannan shine mahabba tabi'iyya to banda wannan kuma sai akwai mahabbatu rahmatun wa ishfaq soyayya da ake yi na rahama da tausayi kamar soyayya da ke tsakanin iyaye da ƴaƴansu za ka ga wani irin wani soyayya hata dabbobi suna da shi za ka ga kaza ana cikin sanyi ita sanyin na hura ta amma kuma ta yarda ta bude ma yaranta fukafukin ta su shiga samu dimi za ka ga wato iyaye ko da abu zai isa ba abinci ne guda ɗaya amma sun gwamnati dan su ya ci to wannan shine mahabbatu rahmatin wa ishfa wannan baya cikin abinda wato ake samu ya zama wannan mahabba tabi'iyya kuma shi ma zai iya daukan hatta daya su mahaifi iyayensa wannan ɗabi'ance ya kamata ya raya su iyayensa in ka gana kuma za ka ce mahabbatu ihsa mahabba na kyautatawa duk wanda yake ya maka abin arziki to za ka ji kana san shi eh kamar wanda ya maka kyauta za ka ji kana san sa tahadau tahabu ku kyauta za ku so juna duk mai maka kyauta mai maka alheri za ka ji kana san shi to wannan shine mahabbatu ihsan mutum zai ji yana san iyayensa saboda mai iyayensa suna sun masa alheri tun yana yaro shi da ubangiji ya ce wabil walidai ihsana iyaye a kyautata musu saboda wannan dole saka ka musu kyautata wanda zai musu wanda shi kuma akwai mahabbatu unsin wa wa il mahabbatu unsin wa il shine wato soyayya da ake da shi saboda ɗebe kewa kamar soyayya tsakanin mace da namiji haka wannan soyayya ce ta ta wannan zaka ji wani wani zai ce wai baban shi ya aure wata sabuwar amarya ya ce wai ta dauke shi daga ayansa to ai soyayya daban-daban ne shi wace muhabba ce tabi'iyya ko kace muhabbatu ihsan ce tsakanin ko muhabbatu rahmatun wa ishfaq su shi ko tsakanin shi da wato matarsa wannan muhabbatu unsin ne a wa il shi akwai abin da shi ma yake bukata shi ma akwai abin da yake bukata dan haka dole za a sami wani irin wannan dan adam kuma a dabi'arsa a dabi'arsa in ya zama shi ke da bukatan abin to ya ya fi wato karkata zuwa gare shi akan wato soyayya ta dabi'a to soyayyar da ubangiji yanzu shike magana shine soyayya na ibada shine soyayyar da zai gadar maka da ghayatul khudu'i wa ghayatul tadhallul wa ta'a wa kamalu ta'a duk yayin da kake son mutum ko kake son wani abu wani mahaluki a bayan ƙasa wannan zai sa idan ya zo za a same ka kana mai kaskantar da kanka gaba gare shi sannan kuma za a same ka kana yi mashi da'a da'a ta bai daya ba ka isa a ma kowa za ka isa a ma kowa har ubangiji ka saba ma ubangiji saboda wannan mutumin sannan kuma za a samu wato kana mai wato shi da abdul wal khudu kana mai risuna gaba gare shi to wannan kana kuma mai girmama shi kana masa wannan kira dan girmamawa to wannan ka mashi wannan ibada da kake masa soyayya kake masa soyayya ce ta ibada to ba a yi ma kowa irin wannan sai ubangiji sai kuma yayin da ya shigo cikin hanyar da ubangiji ya kaga ya ce ya yarda a yi wannan yakan zama mushtarak wani lokaci mushtarak shine kamar a za ka ga muna son mazan Allah to amma soyayyar da muke ma ubangiji ne shine ta zo ta shafi mazan Allah shi ba ba wai ba wai soyayyar Allah daban ne soyayyar mazan Allah daban ba soyayya da muke ma Allah ta'ala shine ya sanya mu shi ma mazala muke san sa haka zalika soyayya da muke yi ma wato malamai na addini ko wanda wani alaƙan addini ya haɗa mu ɗan uwan musulmai duka wannan soyayya saboda da wata takewa zuwa ga soyayyan ubangiji ne to shi wannan shine yake ta mahabbatu dhullin wa khudu'in wa ta'a to ita wannan ibadan ba ita wannan soyayya ba a yi ma kowa sai ubangiji sai kuma inda ubangiji ya yadda ka aje ta idan ka aje ta inda ubangiji bai yadda ba to kai shirka mutum ya rika yin cewa yanzu zai yadda ya so wani mahaluki soyayya na girmamawa da kuma da'a na bata bai daya ga wannan mahalukin sabanin ubangiji to yanzu wannan shine ya shirka shine ubangiji ke magana cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbuhum ka hubbillah wato yana san wato yana gwama soyayya da yake ma wannan mahalukin irin soyayya da yake ma ubangiji wannan shine fasarar da ibnu taymiya ibnu kathir suka yi akan wannan aya suka ce saboda can wani wuri ubangiji na cewa tallahi in kuna lafi dalalin mubin ibn sawwikum bi rabbil alamin lalle mun mun samu kanmu cikin wato bata mabayyani a lokacin da muke gwama ku da ubangiji muke gwama ku wajen soyayya wajen girmamawa wajen da'a wajen ubangiji ya ce ayi su shi ma wancan guki ya ce ayi da haka muka banna ubangiji muka yi nasu muka yi nasu kaga idin sawwikum bi rabbil alamin kenan to irin wannan soyayya ba ai ba kowa sai ubangiji manzo Allah shi ma soyayya wannan da'an da wannan biyayyen da wannan girma shi da muke tana bibiyar ta ubangiji ce eh saboda soyayya da muke ubangiji ne samu shi ma muke masa an fahimta idan ya zama soyayya tsakaninka da manzo Allah soyayya kake mashi ta dabi'a to yanzu ba kai mashi da Abu Talib wannan ba Allah ba Allah ne baka laya saboda wannan ba ba zai baka ba idan soyayya da kake kawai manzo Allah soyayya ce ta dabi'a irin yanda Abu Talib ya so manzo Allah kawai soyayya ce ta dan shi dan shi ne yana son sa to kawai kace cewa mazala balarabi ne shi ma kai ma ya kira balarabi ne kaje kana son shi a sai ya zama wannan wani karin kafa karin riba kafa amma ba wai saboda wannan ne yasa kake son mazala ba a kana son mazala saboda addini addinin musulunci saboda shine wato farin jaka da ka baka wannan shari'a saboda wato bin sa shine bin ubangiji in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah inji Allah ta'ala ce maza Allah ya gaya mana saboda haka wannan shine wato fasarar wannan aya Allah ta'ala ce thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu sai ga wanda suka kafirce suna gwama ubangiji da ababan tarayyar su wajen soyayya wajen girmamawa wajen kaskantar da kai shi za ka ji da yawa da mutum malamai lokacin da sunna ta shigo garin nan ta shigo kasar nan za ka wasu abubuwa da dama aka nemi a hana kamar sun kuyo dinnan da ake ta magana mutane su daina shi sun ki dainawa saboda wannan wani bangare na ta'zim ta'zim wannan shi al-mahabba dole ta ibada dole samu at-ta'zim tare da ita sai kuma dole samu ghayat taballu wal khudu sannan wannan abu sai kuma za samu kuma ghayat kamal ta'a mutu mutukar aka sa dai daga cikin abubuwan nan ka je ka dauka ka ba mu wani ubangiji ba ta inda yadda ayi ba to yanzu wannan kaga an yi ma ubangiji shirka an gwama shi da wani wajen bauta wanda ya ce wa aiki aibun na gaban Allah eh to amma wannan ubangiji bai da ai wannan ba shi wannan ubangiji bai sanya ya halatta a je a durkusa a yi wani ba ban mun tabbin kawo mun akwai daga cikin darsin ma mun taba kawo hatta hadisi da yazo ya hana a tashi kawai domin a girma wani tashi saboda a girma shi ko a danne mishi baya mazalla yace wala yaqaw ala aqibaihi rajulan cikin hadisi yace wani baya da mutane guda bisa take mishi baya saboda bisa baya so girmamawa ne wannan ta'azim ne wannan ta'azim kuma da bangare na bauta sannan kuma aka daga cikin sahabbai wasu ne sun ga yadda ake wato yi ma wani duk samu sauran manya-manyan mutane za su yi maza da ce a ni ba zai da'a mun haka ba inda zai da wani ya yi ma wani wannan to da ce mace ta yi mijinta to haka shi aka ce in hina'u ta'azim mutum ya durƙusa don girmamawa to kuma shi wani ta'azim ya zama ya zama bauta wani ya kamata lalle wato mu kula kwarai da gaske mu ci gaba da kokari muna yaki da zuciyar gurin tabaka wannan wanda ga idan baka duk sa masa bai ta kumburi to kuma ba wai saboda ba ma girin baka bane gaskiya kai da Allah abin da yasa ba ma yi maka wannan saboda shi sha'anin addini ne ya kawo wannan yanzu da wani lokaci ma ai ana dan sun kawo za ka ga wasu abubuwan duk inda ka je sai ga ka ce bari ka dan zauna kai kaza kai kaza kai kaza duk wannan a hakika ne bai kamata a ban kowa ka ba eh kawai kai hakuri kawai in kana zaune a mu zauna in kana tsaye mu tsaya tsaye wannan shine gaskiya amma yayin da kace kai babu maka wa irin wannan abun to ka ce mu ba maka da ubangiji ne wajen soyayya da zai girma ba ubangiji kuma ya ce walladina amanu yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah wanda suke imani su kuma sun fi san ubangiji dan haka ubangiji suke fara gabatarwa ba wani ba ga mala ya kara kawo wannan aya ta gaba ta sauke tauba tana kara bayani kan wannan wal in kana aba'ukum Allah ta'ala ce idan wato iyayenku maza ko iyayenku baki daya da matan ma wa abna'ukum da kuma ƴaƴanku wa ikhwanukum da kuma ƴan uwanku wa azwajukum da kuma wato matayenku wa ashiratukum da kuma danginku baki daya wa amwalun iktaraftumuha da kuma wata wani wani dukiya da kuke da kuke sara za ku same ta wata jaratun takhshawna kasadaha da kuma wani wato ciniki da kuke gudun kanta zama ta ta fada ba ku samu ribanta ba wa masakin tazawna ko kuma wani bigire da ba ku san ku tashi kun yadda da wannan bigiren ahabba ilaykum minallahi wannan zama kun fi san waɗannan abubuwan saboda ubangiji wa rasuli kuma kun fi san shi saboda manzon wato akan kun fi san wannan akan manzon Allah wajihadi fi sabili kuma kun fi san jihadi kun fi san wannan abin akan ku jihadi fatarabbasu to kujira ta yati Allahu bi amrihi sai ubangiji ya zo da lamarin sa ubangiji ya faɗa wannan magana saboda ya jefa razani ubangiji ba wai san waɗannan abubuwan ne yasa yake cewa kar ayi ba abin da yake cewa kar ayi shine kai zama soyayya yayin da kake san iyayenka ko ƴaƴanka ko danginka ko dukiyanka ko gidan da kake zama ya zama ya hana ka kaje kai kai biyar ubangiji ka je ka girmama ubangiji zama kana jin yadda kake girmama wannan ma irin yadda kake girmama ubangiji ne ka ka hada ka shirka da ubangiji wajen soyayya da girmamawa to wannan shine ubangiji ke cewa to fatarabbasu to ku jira hatta ya ti Allahu bi amri har sai ubangiji ya zo da al'amarin sa wato ubangiji zai yi wato ina narko ne anan ina alƙawari ne wato wanda ba mai kyau ba wanda na azaba Allah ta'ala ya tsare mu akwai wato al-mahabba musharaka soyayya wanda take tana shiga ana iya tarayya tsakanin Allah ta'ala da waninsa bayi amma kuma a sharadin cewa zaka cike zuwa ga soyayya ga ubangiji kamar da nace soyayya da muke mai manzon Allah soyayya da muke manzon Allah soyayya ce ta addini wannan ita ce abin da ake bukata tukuna ba soyayya ta dabi'a ba to me soyayya ta addini shine manzon Allah duk abin da ya baka umarni ka zo da shi ta'atuhu fi ma amar wajtinabu ma anhu nahawa zajar wa Allah ya abuda Allah illa bima shara'ahu wannan abubuwan da malam ya kawo mana cikin sauran usulul talata yace kar ka bauta ba Allah ta'ala sai da abin da ya shar'anta maka umarni da ya baka kabi hanin kuma da ya maka ko tsawa to ka bari amma da ce yana san ubangiji amma ba rushe da sunnar manzo Allah ko ma ka rushe maganar sunnar manzo Allah shi kawai yana faɗa da wannan sunnar ko ya ji ya tsare ta to kaga yanzu wannan wato soyayya da yake manzo Allah in ma yana son sa to lalle dai akwai to akwai wato tasgaro a soyayyarsa bata cika ba wata kila ma kuma yanzu ba soyayya nasa yake ba tunda har zai iya gabatar da wani wani manzon Allah akan wannan mala cewa an wanda wanda kuma sai soyayya da ake ma iyaye kyautata musu da ake yi kyautata musu da ake yi in ma a hankalce mutum in ya duba zai ga akwai mahabbatul ihsan soyayya na kyautatawa wanda ya maka kyautata maka ya kamata ka kyautata masa to amma wannan ubangiji kuma zai bada lada shine yayin da yayi saboda Allah to kaga yanzu wannan bayan da kake mai iyaye shi ma wannan zai zama ibada saboda me saboda ubangiji ne umarin ubangiji ne kake dabbakawa sai dai kawai ubangiji ya kawo maka wato togaciya cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga wani abin halitta wajen sawan ubangiji la ba inna mata'atu fil ma'ruf inji manzo Allah da'a tana da cikin abin da aka san kyawun shari'a aka san kyawun shi kuma a hankalce sun ce kakai sallah kaga ba za ka ce za ka iya sallah saboda sun ce kakai sallah ba Allah ta lafi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tud'ihuma kar kai musu da'a wannan shine abin da yake akai akan mu malaka an Anas hadisi daga Anas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in to an zo soyayya na ibada eh anan ne kuma ake gane wane ne mabiyi na gaskiya waye kuma mabiyi mabiyi wanda yake da awaki mazala yake aka ce ya ce imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai na zama abin mafi soyuwa a zuciyarsa akan ɗansa akan babansa ko wanda ya haife shi akan kuma sauran mutane baki daya wannan wajibi ne amma farko idan mutum bai yi samu irin wannan soyayyan ba wannan ba za ka ce mishi bai da imani baki ɗaya ba to amma dai a babu mazala shi da sauransa eh wannan shi za ka ji za ka ji lokacin da Umar ya zo wajen manzo Allah ya ce ina son ka sai dai kaina sai ce a ina da saura sai shi Umar ma ko wasu malamai ke cewa wataƙila shi Umar bai ma san cewa shi yadda yake san manzo Allah ya fi kanshi ba sai da manzo Allah ka san akwai abin da kai ba ka sanin kana da shi sai wani ya dan sosa maka wajen tukuna ba za ce a ai imanin ba zai cika ba sai ka so ni fiye da kake san har kan kama da kowa da komi sai maza Allah sai yake cewa to wallahi a yanzu kuma haka in ne yace to al'ana ya Umar yace to yanzu kenan to yanzu wannan shi yanzu wannan ba wai ba wai a fada ne a baki ba fada a baki da sauki ai muna san maza Allah muna kaza wata gida ma a je a tabbu kuwa saboda waɗannan san maza Allah duk wanda ba a je a gani ya ake yi shi san mazala yadda ake gane wajen masa da'a kawai sunoninsa nawa kai kana faɗa da sunansa wani yakan kawo maka wani abu ka ce a ajin ta mazala a ina shi to ta kaga wannan ba soyayyar mazala kake ba ko ka cika san mazala da an faɗa kayi jazaba kayi waye ka faɗi ka suma kayi kuka duk wannan za mu ce maka wannan kuka ce ta wato ɗabi'a kawai kake yi amma ba ta ibada ba ta ibada shi ne a ganka kawai kan sunna ta manzo Allah ka daya daram umarninsa baka kauce ba haninsa baka baka baka zake masa ba shari'a baka bauta ma Allah da wani abu face da shari'arsa wannan shi cikan cewa Muhammadu Rasulullah kaje ana faɗa Muhammadu Rasulullah wannan shine cikan san cikan wannan wannan wato abin da ka faɗa cewa ba za ka bauta ma Allah ba sai da abin da manzo Allah ya zo kaka a matsayin shari'a in ka ce Muhammadu Rasulullah kuma haka kana yin bid'a to yanzu wani abin da ka zo da shi shine wato ba ba wannan ba maza Allah yana falalan da yake da shi a farko tukuna shine saboda shi ya kawo wannan addini wannan shari'a Allah ta'ala da ya tashi da ya tashi wato ba da sako na musulunci wanda ta kowa ta kowace sako gamewa sai ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah ya fi kowanne a cikin manzanni saboda haka shi manzon Allah shi zababbe ne addinin sa zababbe ne shari'a sa kuma zama shari'a sa zababbiyar shari'a ce kira ga hatta dabbobi saboda sun fahimci cewa manzo Allah a wajen su rahaba ne gare su za ka ga sun inda suke ma manzo ladabi hatta dutse lokka manzo Allah ya ce na san wani dutse da tunkan zuwan annabta ta yana mun salama eh kaga shi bai mata magana ba amma dai sai daga baya magana ce ya sa akwai dutse da yake masa magana an sami wato daga cin taguwa na wani bawan Allah yana dan musguna mata ta ga manzo kawai ta rika sukuwa sai ta zo wajensa ta zuwa wajen su kawai ta ce dafa an ta tsaya sai ya ce ina mai wannan mai wannan raƙumin ka san abin da yake gaya min akan ka ku rika kyautata ma abin da abin da Allah ta'ala ya sanya karkashin ku to ba ma wannan ba wannan ina musan musan ta dabbobi ke da yadda suke tsakaninsu da da janabin manzon Allah to amma kuma ba wai da'awa ba mazala lokacin da za a ce za a mushi isra'i da mi'raji an zama su alburak alburak wannan dabba da wato ake ba annabawa su hau shi ya fi jaki amma kuma shi ya dara alfadarin koko jakin wanda ne wanda ya fi girma ma duna alfadarin ne? a a a ya wa duki ya fi wannan girma na tsammanin alfadara ce ba ta kai jaki ba ko? ta fi jaki ko? to ta ya fi jaki amma bai kai alfadara ba e bai kai doki ba e bai kai doki ba to ya yi dama haka haka aka zo shi ita burakan ma dun albagli haka yazo a hadisi nuna albagli shi ne wanda yake bai kai alfadari ba amma kuma ya fi jaki to haka ake zuwa sai dai kuma ubangiji wani mamakin halitta da ubangiji yawan nan yanzu inda idan shi ya kai wurin to da zai su ba nan zai dira to kaga ba abin mamaki bane kawai daga daga daga nan wata kila su ba ɗaya ma ya kai ya kai baitul maqdis buraq to shi doki ne a wato abin hawaye da ake kama wato manzannin Allah ya hadisi ya tabbata imamu tirmidhi ya fita ta hanyar isa bin mansur al-kausat imam ahmad shi ma ya fitar da shi duka suna fitarwa daga abdurrazzaq as-sanani daga ma'mar daga qatada ibn da'amat as-sadusi daga anas ibn malik anas ibn malik yake cewa a daren da aka yi isra'i da mu'iraji da manzon Allah an zo mushi da buraq muljaman musratan fastas'aba alayhi aka zo mushi da linzamin sa aka zo mishi kuma da wato siddinsa mazala yanzu zai hau kuma sai ya dinga mishi tutsu shi bai san maza kamar wato a zahiri kamar shi ba zai ta maza Allah ya hau shi ba to bari mu damu da shi jibril da gaya masa ya ce abi muhammadin ta fa'alu hada wato shi da ta bai fahimci ba muhammadin bane sai aka gaya mishi baro baro tukuna ce abi muhammadin ta fa'alu hada da muhammad kake muhammad kake mu haka yace famara kibaka ahadun akramu ala allahi minhu yace wallahi babu wani wanda ya taba hawanka wanda ya fi shi girma yankin da aka gaya mashi kenan sai ce farfad araka shikenan sai sadu sai fara kita gumi muhammad kawai aka kira eh wato ba wato ba fa a ce muhammad kawai ta wake ba ba ba wai da da amani ba haka mazalar bayan ya bar da yaje da yaje sama da an faɗi cewa manzan Allah ne sai a ce to an a ce ya zo tunda dai ba a zuwa wurin ubangiji sai da izini ana cewa ya zo cikin sai a buɗe wato ina son ku bambanci duniyar dabbobi da kuma duniyar malakutu samawa da suke ma'aiki amma mu yanzu za a ga ana targima da mu akan busunansa kuma da an yi magana ce wani ce shi ma masoyin annabi ne su kan kuma sunna kake rigima kaga wato wannan akwai ci babban kwarai da gaske ya kamata musamman muke yi san maza Allah ibada ce ba wai ba dabi'a ce ba ba soyayya ce kawai kaje ka ce kai san shi da kanshi kake yi ka dinga rinda makuka kullun daga safi har dare ba ka ce wai san maza Allah kake yi ko kuma ka da an yi magana an ce Muhammadu sai ka ce jazba ta kama ka wani aljini ne zai hauka da an faɗi Muhammadin ka dinga faɗi amma ba wai ba wai addini bane wannan kwata kwata ba addini bane da an ce da an ce Muhammadu jazba ta faɗi amma an ce ga azhar ka ji azhar haba azahar baka yi ba da aka kai ce baka damu ba amma da an ce muhammadu sai ce rasulullahi sai ya fadi wani ya suma ba waje zama ta kama shi wallahi ba jazaba bace ba ba wani jazaba aljanni ne kawai ya kama shi aljanni ne dama da yaji muhammadu yake yake yake yake yake kwada shi da kasa ko kuma da to ko kuma da ga Allah ya tsare saboda kaga wannan shine abin da ke kanmu idan muka ce muna son maza Allah to jarabawa za a yi dole akwai jarabawa za a gani muna mun cin shi jarabawa ko mu ci ba suna ta maza Allah na za a jaraba ka in kuma wata mata kake da shi da kake mutukan santa to a nan za a ga wato jarabawa da ke tsakanin san maza Allah da santa ita tana kawo ginda maka wasu abubuwa a gidanka kawai ka ce ai shikenan ai maza Allah zai gane to kace zai gane shi kaga ai wannan ba su soyayya ka matsala wannan wannan galibi wani lokaci magidanta ana samun su da irin wannan matsaloli za ga ba wai sai maza ba yana san shi amma sai ga wasu abubuwa da yake so na lokacin biki ko na bayan sunna ta manzon Allah ba baya so amma an ci karfin sa kan wannan ai ai fara da kai ka saboda bai saboda san manzon Allah ka ai kun tuna wato abin da makanta a baya Umar ne aka samu wasu mata sun je har gidan Maimuna suna yin babadala yaje ce sila ya dinga zare su ba ba san manzon Allah yasa yake haka san manzon Allah yasa yake haka saboda san shari'ar sa walahuma kuma hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim anhu daga anas bin malik yace qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun man kunna fihi abubuwa guda akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda ya samu kanshi a cikin waɗannan abubuwa guda uku waje da bihin na halawatul iman zai sami wato gardin imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da manzon shi wato su ya fi so a kan wanda ba su ba wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya so mutum baya san shi sai saboda Allah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah min kuma ya tsani ya koma kafirci bayan ubangiji ya tsarkake shi daga kafirci din kama yakrahu an yuqdhafa fin nar kama yanda ya tsani a jefa shi cikin wuta wadannan wasu abubuwa ne guda uku mazala shi duk wanda ya samu kanshi a cikin su to ya samu gardin imani kun san lokacin da mutum ya sami ya samu kalmar shahada za ku ga cewa akwai mataba ta musulunci akwai mataba ta ta imani akwai mataba ta insani maratibul islam guda uku ne akwai mataba ta musulunci akwai martaba ta imani akwai martaba ta ihsani martaba ta musulunci ba wai babu imani bane wasu zai ce wai ana magana wai waɗannan ayyukace ayyukace guda biyar wato yana magana sai ya cire kalmar shahada kalmar shahada shi ma babu imani ai bai bata yi ba wato imani shine kai ji kaya ka yarda idan babu wannan bata yi ba in kai sallah babu imani ai bata yi ba saboda nan ba ana magana wai ayyuka kawai da ake yi irin na munafikai ba kamar yadda Abu Hamid Ghazali abu hamdu da zai tashi kawai sai ya hada akwai ce wai tsakanin soyayya akwai akwai lub akwai qishab wai imani da ake da shi akwai cikin gwaiduwa akwai cikin bawon kwai cikin gwaiduwa shine asalin masu imani cikin bawon kwai kuma shine wanda su kawai su kawai suna da bautan Allah ne amma su san ubangiji ba kuma suna bautan shi ne a wato dabi'a na gama gari wa kuma sai je hada su hada ya hada su da kuma munafikan al'ummar nan yace daidai suke in an duba ga wanda yake duba littafi na tajwid tahrir mufid zai ga makadiri sai ya dauko irin wannan magana Abu Hamid al-Ghazali ya ƙara maimaitawa shi ma a littafin sa wanda wannan kuskure ne ba zai kace wai dan wannan kawai shi bai san Allah sosai ba bai san Qur'ani bai san sunna ba amma dai yana bautan Allah kuma yana san Allah kace wai shi ya je ne yake da munafiki ba zai yi ba ai shi ma akwai wani martaba ta imani da ya sanya ya yadda in kace wai wa kake bauta yace Allah bana ya ce annabi fa ya ce annabi muhammad ba shi aka aiko ba wato shi da imani kina sau da aka wato mataba na musulunci shi ma yana da imani sai dai imanin da ke ci mataba na musulunci ɗanɗano ne kamar da ya zo a cikin hadisi za a ba'amal imanin maradiyar billahi rabban cewa ya ɗanɗani wato ɗanɗanin imani wanda ya da ubangiji a matsayin abin bauta ya yi da addini musulunci a matsayin addini ya yi da mazala a matsayin wanda zai wato annabinsa da kuma manzansa to wannan kaga duk wanda ya yi da wannan yadda kawai ya ce ya yadda kuma zai aiki da abin da shi wannan annabin ya zo ya ginda ya masa ga dan dan yake a baki ne so babu wuya yanzu da wasu jarabawa ta zo zai iya cewa zai bar addinin kamar yadda kuka an samu an yarda saboda ta'am ne abin da ke cikin zuciya baki kuma zaka iya furzarwa to shi ko mataba ta imani tana fara da halawa shine abinda wannan mataba ta biyu aka gaya mana shine ka ji cewa kai yanzu imani yana ne ya shiga cikin jikinka ya shiga cikin jikinka wato ka dandana sosai shi kuma nan iya wanda ya fi ka dandanawa kuma iya wanda ya fi ka cikin imanin to shine nan ake gaya mana cewa salatun man kun shi mataba na ihsani shine mutum ya rika jin cewa duk wasu wasu wasail wasu shamaki tsakanin shi da ubangiji bai da su yaji cewa ya riga ya rakana daga halittu yayin da ke halalan ubangiji da ubangiji ne kawai ke ɗebe kewansa to yanzu ya shiga cikin mataba ta ihsani wannan ba zai bashi ya rika wato yin wasanni a cikin ibada sa kwata kwata kuma yayin da ke ibada zai rika ibada yana jin daɗin ta ba dan an mai tilas ba ba dan ya kosa ba wannan shi mataba ta ihsani ɗebe kewansa baki da wajen ubangiji ne mataba ta musulunci ɗanɗano mataba ta imani shine ya ya ji gaɗin abu yanzu kaga wanda ya sha ya sha ya sha ba daidai yake da wanda shi ɗanɗano ne ba sannan kuma mataba ta isa ne shine wanda shi ɗebe kewa shi baya tare da abin baki daya sai maza da ce salatun man kuna fi waje da bihinna halawatul iman na farko shine an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa kuma wannan farko ayi yayin da aka samu ne musulunta abu za ka ce dole sai zo da wannan sharadin ba yaji cewa wai Allah da bazan shi su yayi su akan wanda ba su ba wani yanzu nan ka gaya musu aka ce to nayi togaciyar matata ko na togaciyar yata zai faɗa maka wannan saboda lokacin shiga musulunci a lokacin musulci ta'am ne kawai wato dan launi amma sai imani ya shiga zaka cewa to kai zaka iya bada rayuwarka kaso da manzon Allah zaka ji cewa kai ba wanda kake so fiye da manzon Allah ko ba wanda kake so fiye da Allah to sai dai akwai wani akwai wani wato ihami da da kafirai ke mana ina jin kuna na an sha faɗa a wajejen da muke karatu a soyayya da ake ba Allah irin ta ce ake manzon Allah kafara da kafada koko ta manzan Allah ta Allah ce a sama sane sai ta manzan Allah kafirai suna kokarin su samu bar addinin mu yanzu idan misali ya ce mutum ya ce shi yanzu ya fi san manzan Allah fiye da yake san Allah to ba fai da bambanci da wanda ya kalli tsambirbira ya wato ya bauta ba kawai ta shi yanzu yadda ke san Allah ba ya fi san manzan Allah ma akan Allah wannan wani abu zan kawo saboda na taba gani da ido na haka a irin social reformers din daga cikin yahudawa wani ya kawo ma musulmi wannan tsiyatakun ko kuma kai cewa kai yanda kake san Allah haka kake san manzon Allah shi ma wannan ba daidai bane shi ma wannan shirka ce eh kaga mun aka ce manzon Allah da Jibrilu to kowa ma zai shigo ubangiji baya daukan tarayya kwata kwata ana aghna shuraka yani shirki man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu a cikin wanda ake gwama su da muta da ababan tarayya ubangiji ce shine mafi wadata a cikin su duk wanda ya wani aiki ya gwama da wani kowaye shi to zan bar masa aikin sa kai shi wanda ya masa saboda shi da ya biya shi abin sa manzo Allah sai dai ka so shi kasa da soyayya da kake ma Allah ta'ala sai ka ji cewa manzo Allah soyayya da kake masa saboda soyayya da kake ma Allah ne duk soyayya da kake yi ma ga baki daya soyayya musulmai da kake yi soyayya jihadi soyayya waye duk wannan a hakikanin ji malamai soyayya kake ma ubangiji zuwa gare shi ne yake tikewa to yanzu wanda yayi wannan shine shi da kare manzo Allah in aka ce masha Allah wa sha'a Muhammad ta ajiya aj'alta lillahi niddan aj'alta lillahi idlan ka kwanta ne da ubangiji wato bai daba wanda kuma su ma kuma ba su aje ba lokacin kawai sai wannan shi bai bude sai yake cewa ai musulmai sun kusa manzo Allah eh musulmai sun kusa manzo Allah shi yasa ma yanzu aka zage in aka zage manzo Allah suke fada amma in aka zage Allah ta'ala ma ba ruwan su ba za su zauna ku ta cewa salamu alaikum wato ba a zauna lafiya da haka sun fi son manzo Allah akan Allah wasu kuma haka wasu musulmai kuma suka wannan magana nasa wasu ka dinga jin daɗin ta to shi wannan kuma da yake kasan bai gure mugu ne ya faɗa wannan magana saboda ya tabbata duk wanda ya ji wannan magana to ya kwace shi imanin sa ne eh saboda haka lokaci ne to eh saboda haka dole mutum ya yi da so Allah ta'ala Allah shine farko sai manzansa shi kuma manzan Allah shi ma yayin da ka gwama shi da sauran halittu ya zama agwami wato canjaras to shi ma yanzu akwai matsala kuma shi ma yanda tsakanin shi da ubangiji ba a haɗawa ba ba gwami to shi ma manzan Allah tsakanin shi da sauran halittu babu gwami idan wani ya kawo maka a wani umarni za a yi mashi da'a ya ji ya ci karo da umarni da manzan Allah ya maka kai da muka bi shi to yanzu kayi tarayya da ubangiji a wajen da'a sai kuma kayi tarayya da da manzon Allah ka ba mu manzon Allah da wani a matsayin kamar shi aka aika maka ba manzon Allah ba to shi kuma dama abin da ake bukata shine al-ikhlas wa tajidul mutaba al-ikhlas lillah an za ka yi saboda Allah in kuma za ka yi da'a da'a ka rabai dai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da manzon Allah ce la yuminu an wa ta'akuna ahabba ilayki min waladihi duk abin da ya haifa shine walad wa walidihi da kuma abin da wanda ya haife shi wanda su ajma'in da duka sauran halittu wannan kuma alama ce kawai ake ganewa ba wai a zuciya ba laisa imanu bit tamanni wala bit tahalli inji hasan basri imani kawai ba shine kawai ka dinga guri a zuciya ba ko ka dinga wani shiga kana cewa bari in shiga irin na wasu wani dan haka nima a sa ni cikin wanda nake son Allah a imani shine abin da ya zama wato ya shiga cikin zuciya kuma aiki ya gaskata shi in kana son maza Allah to a gani aiki ya karkata shi a ga tsakaninka da shi sai sunna ba bid'a ba tsakaninka da shi sai biyayya sai shi albarka sai addu'a ba wai wato wani abu da yake cikin karo da wannan ba insha Allah zamu dakata anan zamu ci gaba da sharhin wannan hadisi da muka da muka tsaya kan shi na Anas bin Malik muka zo sati mai zuwa eh kuri sati eh sati mai zuwa sati mai zuwa ba da katuwa ai a da katuwa ba sabar bane ai mana karatu abinda muka tajalla ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya taimana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya sabar kaman sa kaman zai zama au zabe ne ko eh don dai zabe ko zabe karatu to inda inda ba zabe ko ba zabe karatu asabar insha Allah ta'ala eh ba ba tambaya ko bismillah na ya na amma sai sama gauga unnasi to kaji mata da ba su yadda a faɗi karatu so ka ga mutane ba su yadda a faɗi karatu wani sai tsamani yanzu yanzu sai ce wani rija kai fa saboda wannan magana saboda yanzu jama'a al'umma an mai da ilimi ya zama ya zama ba ilimi ba jahilci ya zama shine ilimin shi kuma malami so ya sai haƙuri ya bi naku kamar wani lokaci abin da ake ta yi ne a kan su wasu daga cikin manyan gidan maza da su abu ɓalin suwaye suwaye suwaye suwaye suwaye yi wannan idan kana son kai atufa ce ka kawo emotion to shi addini kuma da emotion ake yin sa ba addini kawai ana shi dalili ne kawai dalili ne ko ubangiji kamar da muka shafa ne idan kaga ubangiji ya bambanta abubuwa guda biyu to akwai kiman da yasa ya bambanta amma haka nan kawai baya bambanta babu dalili yanzu misali za ka gani ubangiji yayin da ya yi bindin raƙumi a bayansa ba gaba ba to akwai kiman da yasa yi akwai in ka gai wato ya saba wannan to in ka je ka bincika za ka ga akwai wata kiman kuma da ta hukunta to shi kuma maza da shi aka rika tambayarsa daga cikin wani wani a jahiliya yace yan wuta ne daga cikin wani wani yace yan wuta ne to kuma a dalilin abin da yasa waɗannan can suka yi wannan aikin kuma irin shi ne kuma suka dabu akan sa Abu Talib to kuma ka ce waɗannan su musu shiga aljanna kuma waɗannan su musu shiga wuta ubangiji yana haka ne in dai akan wato kun ceto kan abu ne guda daya kan jarabawa daya to dole kuma wato za a yi muku ne akan wato mizani ma'auki daya amma ba ta ce wannan ku ku sai ku shiga ku kuma ku zo ku ai wannan kaga bai dace da kima ubangiji ba ba zai yi ba saboda haka wanda yake ya ci jarabawa ya ci wanda bai jarabawa kuma shikenan ba yanda muka iya abinda ubangiji ya kaddara kuma ubangiji shike da hujja gamsashiya to shi ma haka magami da maganar san mazala da wato tana kasa da san Allah ta'ala ne wannan ubangiji in aka bin maganganun mazala da yawa magana tana yana wato gaskata haka masha Allah wa sha Muhammad ya ce ajalta lillahi niddan yace fa inna tufailan qadar amara wa akhbara biha man akhbara biha minkum fa inna hukum taquluna kalimatan kuna fadan wasu kalma da da abin da ke hana ni shine kaza kaza kaza kar ku ce masha Allah wa sha Muhammad ku ce masha Allah wahdahu duk wannan wannan duk suna nafa a cikin hadisai kowa ya san su amma kuma sai ce an yi ƙarya yanzu ka bar wannan hadisi da na kawo na na wato Abdulzaq Sanani daga Ma'mar da Qatada da kuma daga Anas cewa hadisin wannan buraqan hadisin shi ma an karba har shi a shafa an kawo wani abu sai ka ta mamakin malamai wani ta sa su ma saba wani cewa ai zai an an raina maza Allah an yi kaza an yi kaza an yi kaza wasu abubuwan za ka suna cikin bace kafai da aka saba karantawa amma wanda zai ta rigima Allah ya kyauta ba kuma yanzu aka fara faɗi ba za ka wasu abubuwa shekara dubu an ta faɗa duka sai imamu nawawi su kaza su kaza abuwa abu waye waye kaza ake ta cewa hadisin ma ba shi kamar yadda za ka ba ma da ban kirki ne ma ya zace wai hadisin babu shi ta wani ma'auni ka zo ka ce hadisin babu shi ko duk wannan ba da wato abin da yake sa nake fara wannan maganar emotion kai ka cire emotion ɗinka da addini emotion ka bari sai yayin da ka samu hujja sannan sai kawo emotion daga baya to shi ne soyayyen zuciya ka bari hujja ta maka ta zama tucilanka to shi kenan yanzu ka huta amma ba ka ce wa kai abu bai dace ba a kwallonka ba ke magana kwallonka Qur'ani ya wuce wannan kwallon taka kamar kwallonka kawai ka bi Qur'ani da sunna ya maka alheri wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh